الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na lahadi daren litinin ya kasance 28 ko da tara eh ajiba 20 nawa da tara lahadi afon lahadi daren litinin ishirin da takwas ko da tara da watan zulhijja shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da sha shida da wata na bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ishirin da takwas ko masha Allah ci gaba da karatun na fikihu a wannan masallacin mai tarin albarka na annur da yake wannan unguwa ta maboyar amare a wannan gari na wa mai tarin albarka na tawa jamhuriyar Niger yau za mu tashi darasi na goma da ikon Allah subhanahu wataala a darasi na tara a satin da ya gabata kenan mun yi karatu akan abun da ya shahite mama da kuma shafi akan watan khufi wanda a ciki akwai wasu kalmomi da na faɗa shafi akan khufi akwai wasu kalmomi da na faɗa wanda da na saurari karatu sai naga kamar nayi zarbabiya wajen fassara wa'annan kalmomin wanda akwai bukatar mu ƙara fassara su gabanin mu wuce malike cewa dan dawo baya a safa ta 53 fala yamsahu ala ghairihi kal khiraqi baya ba a shahi a kansa kalkhiraq hiraq shine huduwa babba kafa babba shine alkhiraq idza sun'at ala hay'ati alkhufi idan aka yi ta abun nan akan akan abun da ya shafi siga ta ta ta khufi da kuma kalmar makhruz makhruz a fassara mafi inganci shine abun da aka dinka abun da aka dinki sannan kuma da marbutan wanda aka aka daure shine ma'anar zamu tashi fadar malin da yake cewa fala yasihu almashu alayhi wa kaza in kana fihi harfun kabir malaci baya inganta aisha fa akan sa yace arrabi'u an yakuna sakiran ya zamanto yari haye da mahallil fardi da hurin da yake na farilla hurin da yake farilla ne to wannan hurin ya kasance wannan khufin ya zamanto yari gaba ta farilla lama na kasa ba tare da abin da ya rage ba fala yasihul masahu alaihi daka baya inganta akan shafar abin da aka rage akai wakaza idza kana fihi kharqun kabirun haka ma idan ya kasance akwai babbar huduwa tala babba kabirun mai girma qadru thuluthil qadami kwatankwacin dai cikin ukun tiya idan aka raba tiyar mutum gida uku sai zamanto hudar huffin ta kai ɗai cikin ukun to ba za a yi shahi a kanta ba. Aka safa, tuna duka hukunci guda ne, idan safar mutum ta ta hude, su set, ta hude, sai zamanto wannan hudewar ta ta safar, kamar cikin safar idan aka sanya ta ɗai cikin ukun a hili yake, to ma da tifala ya sihul masu alaihi baya halitta a yi shahi a kansa. mun bai ci karatun ko daga duk wanda ya sanya su sakir da ta yage sai zaman to ana ganin wani bangare na kafar sa wanda wannan bangaren ya kai daya bisa ukun kafar to malaci ba za yi shafa ba akai al-khamis abu na biyar an yumkina tatabu'u al-mashi fihi ya zaman to ana iya bibiyar tafiya a ciki bana ana iya ta hanyar da bai zaman to mai mai faɗi ba kasa in yayi yawa zai dinga yana sunce maka ko haka ne idan takalmi mai yawa mutun yawa idan kana tafiya yake yana yi yana sancewa haka idan safa ta yi wa mutum yawa a kafa ya take za ta sauka ne ƙasa ko tana yi tana cirewa to haka shi karan kansa huffi idan yawa mutum yawa mutum yawa baya iya yin tafiya a kuma idan ya matse sa yana mi takura masa to kada ya zamanto ya matse sa kada ya zamanto yayi yawa da ka zamanto tsakatsakiya daidai da shi فالواسع الذي لا يمكن أن يتابع المشي فيه لا يمسه عليه بالسافر da ko khufin da mutum baya iya tafiya a kansa in ya sanya sa saboda yayi yawa yana san cewa to mali ce bai hada cewa bai halitta bai kamata ba a yi shafa a kansa ina fatar kun fahimta sai mali ce as-sadisu a wani bakwai daga cikin sharuɗin shafa akan safa ko kuma khufi bala ce an yalbasa hu ala tahara ya kasance lokacin da ka sanya shi kana cikin tsarki ya zaman to kafin ka sanya safarka ko huffinka kayi mi kayi tsarki idan mutum baya da tsarki sai ya sanya safa ko huffi to bai halitta ya shafa a kansa mun bace karatun amma idan kai tsarki sai ka sanya ba lahi a kai zaman to kana tsagace tahara ma'ana ai yakuna ala wudu kana da arwalla zaman to kafin ka sanya hufin ka sai da kai mi sai da kai arwalla saboda hadisi na makaranta umratul ahkam da sahabin da yazo ya zage wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takalmisa hufinsa sai da bace da'uhuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn barsu ni na sanya takalmin ina masu tsarki nayi arwalla gabani na sanya hufin zaka idan mutun yayi sanya yayi arwalla sai ya sanya safa to in yazo zai shafa ne akai amma idan ya sanya safar ko hufin bai yi arwalla ba to dole in yazo sai ya cire ne ya sake shafa wanki kafafun wallahu ta'ala alam mafhum tayyib malati fala yamsahu alaihi daka an yakun an yalbasahu ala tahara fala yalmasahu alaihi idza labisahu wa huwa muhdith baya kamata yayi shafa akan khuffi ko safa lokacin da ya sanya takalmin sa cikin yana da kari yana da hadasi yayi bawali ko kashi bai arwalla ba ko yayi iska bai arwalla shine muhdith hadasi asghar yana da hadasi to bai kamata ya sanya ba ya shafa ba wa yushtaratu fi hadhihi at-tahara kuma ya zan wajibi wannan tsarkin ya kasance ma'iyya na ruwa ne ma'ana idan mutun yayi taimama idan mutum ya yi taimama sai ya sa safa yanzu kuma sai ya zo zai yi arwalla to dole sai ya cire wannan safar ko kuma wannan hufin ya wanke ƙafafun saboda waccan tsarkin da ya ba da ruwa ba ne da ƙasa ne kun gane karatun na'am ya fito fili shi ne ce an yakuna an takuna ma'iya ta zama to wannan tsarkin da yana ruwa ne ba ana ne taimama falo tayammama da za a ce yayi taimama ne thumma labisahu sannan ya sanya wannan takalmin ko wannan khufin ko wannan safar falam lam yamsah alaihi ma lati to ba zai shafa akai ba zai wanke ne ba shafi ba za shi akai amma idan ka sanya takalmi gai arwalla to za ka yi shafa ne idan ka san taimama kuma ka zo sai kai mi sai kai mi sai ka wanki kun gane idan mutum yi arwalla ya sa safa su set in ya zo sake wata arwalla zai miye zai shafa amma idan ya yi taimama sai sa su set in ya zo zai arwalla ya tashi zai cire ta safar ne ya wanke afafunsa wanda shine abin da mali yake so ya karantar da mu malace wa anta kuna kamilatan kuma ya zamanto arwallace ya cikakka yayi tsarki cikakke falo qasala ihda rijlaihi da za a ce dai daga cikin kafan ne ya wanke kafa guda ce ya wanke bai wanke daya ba wa adkhalaha fil hufi sai sanya kawa daya a cikin hufi qabla ghasl ukhra gabanin ya wanke wata wa nahwu zalika la yamsahu alayhi daka ba zai shahi akai ba idan mutun ya zaina arwalla sai ya wanke kafarsa guda sai ya sanya safa sai ya zo kuma ya wanke guda to in ya zo zai sake wata arwala ba zai shafa ba a kai saboda kun kuma da abinda malam yusuf nan muke nan idan kana arwalla da ka zo wajen wanke kafa sai ka wanke kafa ka sa su set sai kuma ka ta wanke ta biyu sannan ka sa su set to idan ka zo za ka sake wata arwalla to kuma dole sai ka cire ka ƙara wanke su abin da yake shine za ka jira ka wanke ƙari arwallan baki ɗaya in ka yi da arwallan baki ɗaya sai ka sanya safar lokaci guda malace wa nahwu zalika da makamancin wannan la yamsahu alaihi dukkan saba'a ba a shafa a kansa as-sabi wa abana bakwai Allah ya kuna asiyan bi lubsihi kar ya zamanto mai sabo a lokacin da ya sanya khufin kar ya zamanto sabo ne yake ma'ana yana sabon Allah subhanahu wataala da cikin sharuɗin sai malace kamar da cikin sabo kal muhram kal muhrim kamar wanda ke cikin ihrami wanda yake cikin ihrami shine al-muhrim wanda ya kama niyyar doki niyyar aikin hajji baya sa sa baya sa ya khufi ba zai sai ya khufi ba daga cikin mahzurat daga abinda aka hana ya sa ba zai rage gashin kansa ba ko ba zai sa singiliti ko kuma kilot ba duk ba zai sanya ba ba zai cire aka yi ba zai sanya kirare ba ba zai yi aure kuma ba za a daura masa aure ba shi ba zai aurar ba kuma shi ba za a aurar da shi ba saboda yana yana cikin ihram shi ita wa al-muhrim to idan mutun ya sanya safa yayi sabo yayi a lokacin da yake cikin ihrami ghairi al-muttar libsi ba wanda larura ta kama shi sanya ba ko wanda larura take kama ba in larura ce ta kama ita ad-daruratu tubihul mahzurat larura tana halitta abinda aka hana ka ai mun sha fada go da larura za ta kawo mutun na ya sha giya ka zo garin da babu ruwa ko dai sai giya kuma kana jin kishirwa to sai ka dan kwalbe kai ma bisa larura eh bisa larura mun bayyana Allah ya dace da mu malace au bi safari ko kuma ya zamanto cikin halin bulaguran da yake ciki ba ba na saban Allah bane ma'ana ba wajen aikin sabo bane za ya je kamar misalin wanda ya tafi kasuwa sata wanda ta ka mota ya je wata kasuwa don yayi sata sai in yazo da safa a cire su ko da kofi in zai zo zai wanke ko zai shafa ne a fahimtar malam nan zai wanke amma a galiban wasu suka ce ba bambanci gaba daya ba bambanci suka ce sabon Allah shi daban kuma ibadarsa daban ko fahimta amma a malam nan abin da kin nufi yami sai ya wanke ba ce kal'aq kamar wanda yake ya bijire ma uwayensa wanda ya bijire ma iyayensa wal abiq da ba wanda ya gudu shi da al abiq al'abiq ba wanda ya ya gudu mai gidansa bai inta sa ba sai ya tsere to wannan shi ma yana cikin mutanen da Allah ba zai kalla ba in ba ya dawo ba mm Allah ya datar da mu fala yamsahu wahidun minhum ma la kowanne da cikin su ba zai shafa ba hukuncin shafa akan su bata halitta ba asaminu abana takwas na ƙarshe kuma Allah ya kuna mutaraffihan bi lubsi kare zaman to ya sanya sabar ne don hutu ya sa ne kawai dan dai ya more ko kun gane wanda ya sanya hufi dan dan hutu to ba zai shafa ba akai sai mi ya wanke kana cikin jin dadi ma hadda hadda hutu yake yi haka wanda ya sanya safa don hutawa kawai don kawai mutum ya bara wanka sai ya arwalla sai ya sanya safa to ba zai yi ba zai shafa ba zai miye zai wanke ne mala ce faman labisahu faman labasahu li naumin duk wanda sanya safar ko khuffi dan dan yayi barci kawai ka sanya saboda kana da garje misali sai ka dan shaba mai karan arwalla sai ka dan kwanta yanzu in ka tashi zakai sake wata arwallar wankewa zakai ko kuma shafawa zakai zaka wanke shine abin da malai yake so yana ya nuna mana anan aw nahwihi la yamsahu alaihi malai ce ko makamancin wannan ko wanda ya sa daidai wata bukata tashi ba dan kawai kana cikin takarta safa ai da kufi akwai abu da ke sanya sa su ko sai yanzu ana matsalanci sanyi sai ka sanya sule ka sa su sai in ka zo kawai zaka yi shafa ne ka wuce amma kawai in kai kawai ka sa ne saboda ka saburo ya cije ka sai ka sa ka saburo ya ciza maka babu ko kun fahimta ai akwai masu sanya safa saboda saboda sauro to yanzu in ka zo arwalla shafa zaka ko wankewa zaka yi na'am wankewa mutun zashi saboda duka cikin cikin hutu ne yake to wannan shine abinda malai yake sai na wannan sharuda sharudan shafa akan akan hufi guda takwas ne kuma wannan sharadi suna aiki akan su set na farin ayyakuna jildan ya zamanto ya zamanto fata shi khufin ya zamanto fata ne kuma ce fala yamsahu ala ghairihi kal khirq wa nahwihi wancan abun da ake yin takalmi da shi dakon da ake yin takalmi da shi malace ba a shafa a kansa al khirq dako da ake yin takalmi ba za a shafa ba a kansa wanda aka yi aka aka aka yi shi akan akan sifa ta hufi sai illa al jawr banda safa ita safa za ka shafa kanta malta huwa ma kana ala shakl al-khuf shi da wanda yake akira abun da yake al-khuf min al-kattan wanda ake da zaran kattan zare wannan na zaran linni alan ne ake tako zaran da ake yin susata da shi wannan zaran da mata suke saka da shi aka safa da shi ba lahi zaka iya shafa kai wa nahwihi min fawqihi wa min tahtihi jildun kuma zaman to kasa gare shi akwai akwai fata makhruzun wanda aka dinki wanda aka mi aka dinke malaci asani na biyu an yakuna tahiran ya zaman to wannan abu mai tsarki ne wannan fatar ko kuma wannan saran da aka yi abu mai nemi mai tsarki fala yamsahu ala najis ba a shafa akan abu mai najasa kal na dan dawo bai kadan ne farkon kai sikatul kal ka jildil khinzir kamar fatar alade kun ga alade ai kazanta ne an haranta mana cin sa ko to haka dan haka ita ma fatarsa ba a shafa a kanta to ya alita ka sata kalbin da ake da alade alamatul istifham malaka cewa wajildil ma'quli ghairil muzakki da kuma abunda ake ci amma wanda ba a yanka ba abunda abunda ake ci amma ba a yanka ba yanzu misali rago ai rago kina da fata rago sai ya mutu ba yanka sa ba to wannan fatar ta sa bai halitta a dauke ta aje aje mi ta yi amfani da ita saboda gairan muzakki ne ba yanka ba maskaici ita kanta haramun ci kun fahimta aje kuna ganewa ko da kuma abinda ake ci wajib awul muzakki ghairil ma'kul ko abinda aka yanka amma kuma ba a cin shi abinda an yanka yanzu kamar kare ai ba a cin kare ko sai aka yanke kare to za a yi amfani da fatarsa za a yi aita ka a shafi ba za a yi ba mala ya ce wa in dubi ga koda ko an rina shi koda an jime shi jima koda an jima fatar kare ko na wani abu da ba a amfani da shi to mala ya ce bai halitta a aimi ai shafa a kai sadace as-salisu abu na uku an yakuna makharuzan ya zamanto wannan abun dinkakke ne makharuz shi da dinkakke ya zama to an dinka sa fala yamsahu ala ala fala yamsahu alaihi idza kana marquta bai halitta ayi shafa akan khuffi ko susat inda ba dinka ta bane akai in ya zama to daura ta ne akai an daura ta ne shine marbut an daura ta in daura ta ne akai bai yi khuffi ma in daura shi akai bai yi sai ayi mi sai an dinka sa sai an sanya zari an dinka an dinka sa الرابع نهدو أن يكون ساترا لمحل الفرد إذا من تو yana rihe hurin da ke yake farilla wanke sai zaman to hurin da yake farilla a wanke to to wannan hurin ya eh wannan wannan abun wajibi ne kar ya zamanto inda ake sha misali mutun ya sa ya sa khuffi sai kuma ya kasance kafarsa bata ruhu ba kaga babu amfani ko daga sai ya cire ni ya shafa malace la ma na kasa ba abinda ya tauya game da abinda yake farilla ba fala yasihu almasahu alaihi daka bai wajiba mutun ya shafa a inda abinda bai kai farilla ba wa kaza idza kana fihi kharqun kabir haka ma idan ya kasance akwai akwai huduwa babba safar ko kuma hufina da huduwa babba qadru thuluth alqadami kwatankwacin ɗaya cikin uku kafa entiyar shine thuluth entiyar shake ce ma thuluth ɗaya cikin uku to in safarka ta cire a kwatankwacin ɗaya cikin ukun kafarka to baka shafa akai sai dai ka wanke ka wanke kafar na biyar kuma ya zama to mutun yana iya tafiya akai an tutabi an yumkina an yumkin ayyumkina tatabu'u al-mashi fihi ya zaman to mutun zai tahiya a ciki falwasi'u alladhi la yumkinu an yutabi'a al-mashi fihi la yamsahu alayhi idan safa ko kuma khufi yau mutun yawa har kai baya iya shafa akai ai baya iya tafiya ciki a natse suna sance masa to ba zai shafa ba akan sa sannan abu na biyar ya sanya su a cikin abu na shidda ya sanya su eh a cikin tsarki zaman to yayi arwalla gabanin ya sanya sannan kuma wannan arwula ta zamanto yayi ta ne da ruwa ba da ba taimawa ba yayi abana na nau kenan na bakwai kuma kar ya zamanto yana ce mai sabon Allah subhanahu wataala a cikin tafiyar da yake yi ko cikin sanya su sannan muku abana na takwas shi ne zamanto ba mai huta ba ya san bane dan ya dan ya huta ko dan ya ya more a'a ya sanya ne dan bukata kawai Allah ya dacar da mu to malace idan tanbihun tunatarwa ai mun bace karatun ko to sai malace tunatar da mu yanzu idan shtama'at hadhihi ash-shurut idan wayannan sharudan baki dai suka tattaru jazal mashu to ya kamata ya dace mutun ya shafa wala yatawaqqatu bi waqtin ba iyakance maka lokaci a ce ga lokacin da zaka yi shafa kai ko wani lokaci kake da bukata zaka iya shafa ba duk duk lokacin zaka yi arwallah to zaka iya shafa kai wala yalzamuhu naz'uhu illa an tahsul lahu janaba kuma bai halitta ka cire wannan inda ka saka shi sharudan guda ta ko to bai kamata ba ka cire wannan safar ko wannan khufin sai in janaba ce ta kama ka ai tsawon wuni da kwana da wanda baya bulaguro wanda ke cikin bulaguro kuma tsawon kwana kwana uku idan mutun yayi arwalla sai ya sanya khufi sai ya sanya kufi to ya cika sharadin na guda takwas ko to zai iya shafa a kai tsawon wuni da kwana a wuni a kwan misali sai ka tashi za ka yi azahar sai ka yi arwalla ka sanya kufi to za ka iya wuni da wannan kufin kana shafa a kai ka shafa mala'asar magariba lisha har ka kewayo matukar subahin matukar baka janaba wata kama ka ba ko kuma baka je ka baka kama ruwa ba mun bayyana aw yahsilu fihi kharqun kabir ko kuma ya kasance a'a wannan safar da ka sanya ko wannan khuffin ta tsage akwai huduwa mai girma a tare da shi tunda akwai huduwa sai ka cire ka wanki aw yanzi a kadmahu ko ya cire kafarsa aw aktsaraha ila saqi khufihi kusa khufi tsawo gare shi khufi yana kawo har kauro ya hisu sa tsawo khufi tsawo gare sa ko kun faita to ko mutun ya cire cinyarsa ko kuma ya ya zame sa zawwa eh ijiyar kafar hufi to yare ake shafa akan hufi yare ake yin shafa malace wasifatul mashi almustahabba shafar da aka so mutun yayi shine wanda ke mustahabi wanda yake ta an so an yada asabi'a yadihi alyumna ala atrafi asabi'i rijlihi min zahiri qadmihi shine mutun ya dora ta yatsunsa ya tafin hannun yatsunsa na dama akan tafin yatsunsa na kafa daga waje na dama saman kafafu daga waje wayada'ahu wayada'u yadahu al-yusra min tahti atraf asabihi sana kuma ya sanya hannunsa na dama na hagu karkashin atraf asabihi min batin khuffihi ya sanya hannunsa na hagu a karkashin ƙarshen yatsunsa daga cikin khuffinsa kun gane yanzu misalin a ce wannan shine shine khuffi misali zaka shafa wannan shine khuffi to idan zaka shafa malai ka sanya hannunka na dama akan ɗan yatsun hannun kafa na na dama sai ka dora ɗan yatsunka da zaka shafa to shi kuma hannunka na hagu to sai ka tallabe kafarka kasan kafa da shi kenan inda ka dauko khuffinka ka shafa akai kun fahimta sai ka rike hannun hagu ka rike masha Allah sai ka rike hannun hagu da kafa ka rike kafa da hannun hagu ka dago ta sai ka shafa da hannun da hannun dama wayamuruhuma ila alka'bayn malaci zaka shafo ne har ka zo ijiyar kafa idan ka azo sai ka zo sai ka zo ijiyar kafa kana shafawa wayaf'alu bil yusra kadhalika la ahad alqawlayn kuma haka ma zai makafar abu a daga cikin zancen malamai Allah subhanahu wataala ya datar da mu saka idan zaka shafa saman kana shafa ne da hannunka da dama zaka faro daga ɗan yatsunka kai daga atraf nan zaka dauko daga nan na kafafu sai ka sai ka shafa har ka zo wajen ijiyar kafakinka ina batar mun fahimta kuma hannunka na hagu sai ka rike sai ka rike kasan tafin yatsunka da da hannunka na hagu sai kai shafa wannan shine shafa akan khufi a takeice Allah ya amfanar da mu sai mu je fasali na gaba mallai ce faslun fasali alhaidu yanzu mallan zai zo mana bayani akan abun da ya shahi haila wannan karatu ne mai girman ga sai kuma kullun muna fada kuma kullun tambaya ake akan wannan hukunce hukuncen menene haila haila shine wani jini shine kwararar jini amma a abun malamai na fikihu suke cewa shi haila shine wani jini da yake fito mace daga daga mahaifa dan yin kubutar ta daga juna biyu mala ita haila tana fassara cewa mahaifar mace bawu jariri a cikinta wanda galiban idan mace tana da juna biyu yake yin wuya ta yi mi sai haila akan mafi rinjayen malamai suka ce amma ana samun nadir can rarama ake samun mace tana ciki tana tana jini amma galibakin mata suna gane cewa sun samu juna biyu ne daga hanyar bacewar al'adarsu idan jininta ta yi wata ɗaya wata biyu ta gaje ta to ashe an samu rabo Allah ya sanya albarka a ciki mun fahimta malata alhaidu huwa ad-damu al-kharij bi nafsihi min qabl shi jinin haila shine jinin da yake fitowa mace daga daga gabanta yana fitowa ne daga gaban mace Ibrahim wannan gabo Rike wannan rike wannan abun kashi fa Malike cewa alhaidu huwa damul kharij bi nafsihi min qubulin man tahmilu adatan haila shine wani jini da yake fito yake zo mace yake fitowa da kansa ba tura shi ake yi ba fitowa yake da kansa burki shi take jinin fitowa yake yi da kansa ba fitar da shi ake yi ba mun fahimta jinin ana ana fitar da shi a yana fitowa da kansa ne ba fitar da shi ake yi ba mana ce a kuma yana fitowa ne a gaban mace man tahmilu aadatan wadda take take take doke da al'ada fi muddati 15 yawman a tsawon kwatankwacin kwana 10 15 a kwatankwacin kwana 10 15 fadunaha ila sa'atin mana ce wajinta kuma ba ta huce sa'a awa ɗai jinin zai iya zama da awa ɗaya ya doke mata min gairi wiladatin ba tare da haihuwa ba wala mardin kuma ba tare da rashin lafiya ba fa aqallahu la hadd iyakar tsade iyakar ce kwanakin haila baya da iyaka a iyakar ce a ce ga karancin da mace za ta yi na kwanakin haila wanda suka ce bai da iyaka ko kun fahimta kamar a ce mace bakin kwana nawa ne za ta yi a karanci na haila malace bai da iyaka wata za ta iya ma awa daya jirin ya doke mata wata kuma za ta yi kwana biyu wata kwana uku wata biyar wata bakwai wata goma wata biya haka amma fa aksara lahad lahu fa aksara at-tuhur mafi mafi mafi girman mafi tsawon sa shine kuma ita tsarki daga lokacin da ta yi tsarkin ta ga alamun tsarki to shikenan jinin kenan ya riga ya bi ya doke wa amma aqallu tuhur fa 15 yawman to nan ne malamin sunna wani karatu mafi karancin tsarki na kwanakin da za ta iya yi ba ta cikin jini kwana sha biyar ne ashe za ta iya jini na kwana sha nawa sha biyar ta yi tsarki kwana sha nawa idan abinda malaki su na wani anan shi ne in mace ta je ma ta yi kwanaki tana yin jinin shi ne ba za ta wuce kwana sha sha biyar ba in ko ta wuce sha biyar ta shiga cikin dammul istihara jinin rashin lafiya amma karancin kwanaki fa bala ce bai da iyaka daga ɗabi'a ce ta mace. wata daga yanayin akwai yana kula da yanayin ɗabi'a ta ɗabi'a ta albut ta garin da kuma irin killar abincin da suke ci yanzu misalin akwai wuraren da ka iska yariya shekara tara ta fara haila za ka samu wata mace shekara tara ta fara haila wata kuma sai ta kai sha biyar ba ta fara hailan ba ba sai ta zo sha biyar kuma yana da alaƙa da mi da mutum da yanayin jikin mace to haka su ma kwanaki yana da alaƙa da su hukun faita masha Allah haka fa amma aktharul haid fa yakhtalifu bi ikhtilaf al haid amma mafi yawan kwanakin haila to yana sabawa ne daga sabawa sabawar hailar kamar matan a wajen haila kashi uku ne akwai wadda ta saba ta saba kuma akwai wadda yanzu ne za ta za ta soma to wadda ta saba zama ta san lissahinta ta san kwan ta yi misalin a ce yariya ta soma haila sai ta yi wata biyar tana jini to kaga yanzu a watan nan biyar ya kamata ce ta san iya adadin kwanakin da take yi na jini ko kun baita to kuma wadda bata saba ba yanzu to za ta jira ne tsawon a fahimtar malam nan za ta yi kwana sha sha biyar sai dai abinda al'usaimin alaihi rahmatullahi ta'ala ya faɗa a cikin risalatu fi dima'i tabi'iyya shine saboda ihtirazi kada a fara cikin jinin jinin rashin lafiya za ta iya tambayar masana jinin hailan a iya bambanta mata shi ta iya gano jinin hailan nan muka yi karatun yadda ake gane jinin hailan ko idan ta iya bambanta shi ta bambanta idan kuma ba ta ya sai ta tambaye abokananta sa'anninta ya wacce kwana da kike na shi ce ai ni ina kwana kaza wacce kwana kaza to misali sai ta hada ta tambaye mutum goma sai uku su ce mata suna kwana uku uku hudu su ce mata suna kwace me yake suna guda hudu su ce mata suna yin kwana bakwai bakwai gudan kuma su ce sauran nawa kenan sauran uku uku su ce su ko suna yin kwana biyar biyar to yanzu ya za ta yi to sai ta ɗoka ya ta kanta ita ma bakwai za ta yi sai ta ɗoka cewa kwa bakwai za ta yi ta ma hukun baita Allah ya datar da mu malta fa in kanat mubtada'atan idan ta kasance mai somawa ce fa aktharuhu fi haddiha idza tamalat bi hailatu 15 yawman idan mai soma haila ce yanzu za ta fara hailar to malata mafi girman kwanakin haila a cikin yanayin haƙinta in har jinin yayi ta zarce ta madat ya zarce to ba za ta wuce kwana 15 ba duka ba za ta wuce kwana shabir ba wa in kanat mu'tada kuma in ta saba yin jinin fa imma an takhtalifa 'adatuha am la to ko al'adar ta saba ko kuma ka ta saba in ta saba yi to za mu za ta rike ne kwanaki kaza take wani lokaci take ƙara kwana ko ta rage akwai za ta za ta aila tana dan fara mata wajen kuma ta dan rage dan rage mata kuma ta ce fa imma an takhtalifa goyar ta tayi sabani al'ada ta dinga sanza mata ko yazo farkon wata ko yazo tsakiyar wata ko yazo ƙarshen wata ko kuma da yana zo mata farkon wata sai ya doke ki zawwa sai tsakiya kaga ya saba ko ko da yana zuwa tsakiyar wata sai ya zamanto sai karshe ya saba ma al'adarta fa in lam takhtalif istazharat ala adatiha idan bai saba ba ba wani change da samu yana ne da yake to sai ta yi ta yi gini akan kwanakin haila da take yi dama tana kwana biyar sai ta doka kawai cewa kwana biyar take yi wallahu ta'ala a'lam wa ajal sai malai yake cewa al'adata bi salasati ayyamin sai ta ƙara akan kwanakin hajji ta ƙara kwana nawa kwana uku idan jinin bai doki tana yin kwana kwana biyar misali sai jini ya ci gaba ya ci gaba zo mata sai ta san cewa kwana biyar take yi kuma tana yin shi farkon wata sai ta dawo tsakiyar wata yanzu sai aka yi kwana biyar jinin bai doki mata ba za ta ƙara masa kwana uku ne nan gaba idan aka yi kwana uku sai ta yi tsarki sai ta yi wanka da ta yi sallah idan kuma yanzu ne ta fara hailar to sai ta yi kwana sha biyar ko kuma shi karatun ko malama da ya fi tafi an gane bayani masha Allah Allah subhanahu wataala ya dace da mu malta malam ta tajawaz 15 yawman matukar bata saba kwana 15 bata wuce kwana 15 ba wa in ikhtalafat idan kuma ya saba istazharat ala aktsari adatiha sai ta dai gini aka mafi yawan kwanakin hailata kazalika wa hiya fi ayyami istizharil haid kamar haka ne idan ta cikin kwanakin kari na haila fa in tamada biha ila tamami 15 yawman idan jinin bai doke ba abinda maliki sai da shine idan jinin bai doke ba ya ci gaba da zawwa tana kwana biyar sai jini bai zo ba bai doke ba sai ta ƙara kwana uku idan bai doke ba sai ta ƙara kwana uku na abin da malaki suna sai ta ƙara kwana uku nawa kenan sha sha daya to kuma idan bai doke ba ta ƙara kwana uku sai ta ƙara kwana nawa uku kwana sai ta ƙara kwana sai ta banto sha biyar idan aka yi sha biyar kin bai doke ba to kawai ta yi tsarki sai da ta yi wanka ta ta yi sallah shi ne abin da maliki suke cewa fa hukuma ha hukumu tahir fi tawjihi taharati was sawm wa adam al qada'i wa itiyad al zawj idan aka shi kwana 15 to hukuncin ta kamar hukuncin wanda take cikin tsarkira ko da jinin yana zo mata ko ko da jinin yana zawwa in ta yi kwana 15 to hukuncin ta hukuncin wanda take cikin tsarki haka za ta je ta yi sallah za ta yi azumi kuma babu ramko akan ta sana ko miji ta zai iya kusantar ta kuma anan ya kamata mu kwana ko mala abba ku kwana anan saboda mun zo ƙarshen fasalin mun zo ƙarshen fasalin sai mu tashi fasali na gaba ko saboda ya dan yawa sai mu hada shi da faslun faslun nifas Allah subhanahu wa ta'ala ya data da mu samu minti nawa kenan eh 40 ba daya Allah ya sanya albarka cikin abin da ko a ƙara ku ƙara ne a ƙara babin ɗana so mu haɗa shi da kitabun nifas sai mu yi karatu sai zaman to in za mu tashi sabon karatu za mu tashi karatun sallah shi kaɗaya murabar matsala ta jini kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda muka fala da dai zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna tawassuli sunayen Allah alhayyu alqayyum Allah ya ba mu da mana mai albarka Allah ya sauka mana da ruwan sama masu tayarin albarka Allah subhanahu wa ta'ala kaga halin da muke ciki ya Allah Allah kai ke zubo da ruwan sama Allah ka bamu masu albarka Allah ruwa na rahama ba ruwa na azaba ba Allah ka sanya wannan damar da muke fuskanta damana ce mai cikin tarin alkhairi da albarka dukkanin wani sharri da ake fuskanta a cikin damannu Allah ka kare mu da shi Allah subhanahu wataala ka yalwata muna Allah ka arzita mu ta inda ba ma tsammani wannan kasar tamu Allah ka kare mu na ita ƙara muna kwanci hankali zaman lafiya ƴan kasuwan mu manya da ƙanana Allah ka sanya albarka a kasuwanci su malaman mu Allah ka ƙara albarka a cikin rayuwarsu ɗaliban ilimi Allah ya ƙara albarka cikin karatun da aka yi masu neman aiki Allah ya ba su sana'a mai tarin albarka da alkhairi wa akhiru da'wana alhamdulillah سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته